يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yake daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha shida a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekhatu bintu muhammad alkasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi a satin da ya wuce mun tsaya kan abu na takwas da malama ta kawo daga cikin wato gaɓoɓi da suke bayani akan ilajul huzni maganin damuwa yaya mutum zai bi domin ya kubuta daga damuwa da bakin cikin wannan duniyar abinda muka tsaya akan shi na ƙarshe shine at-tawakkulu ala Allah shine dogaro ga Allah mutum ya dogara ya sallama lamarinsa gaba ɗaya ya miƙa ma Allah ya ji a ransa cewa shi ɗin ba kowa ba ne ba komai ba ne bai san komai ba dukkan abin da Allah ya kaddara masa shine alkhairi domin shi Allah subhanahu wata'ala na daga cikin wato nuna ladabi zuwa gare shi shine duk wani abu da yake na sharri ne ba a jingina ma Allah duk wani abin da yake na sharri ne to bai dace da Allah ba bai dace da siffar Allah ba bai dace da zatin Allah ba duk wani abu in dai na sharri ne to bai dace da zatin Allah ba abubuwan da suka dace da ubangiji shine ababen da suke na alkhairi su ne waɗanda suka dace da Allah su ne suka dace da ubangiji wannan yasa duk wani abun da mutum zai yi na tunani to in ya tashi tunani game da ubangiji ya yi tunanin alkhairi ya dogara ga Allah abu na tara da za mu tashi a kan shi shine husnul zanni billah azza wa jal shine mutum ya yi ƙoƙari duk abin da ya same shi na musiba to ya kyautata mu Allah zato ya kyautata zato ma Allah sannan idan neman mafita ma yake yi ya kyautata ma Allah zato idan ma ya ga cewa wato an samu akasi musibar ta yi tsawo ta yi girma to duk da haka ya kyautata ma Allah zato cewa wannan jinkirin jinkirin alkhairi ne ya kyautata zato ma Allah malama take cewa alaika ayyuhal mahzun an tuhsina dhanna bi rabbik walau talat muddatul karb fa rahmatullahi wasi'a ya kai wanda kake cikin damuwa ya kai wanda kake cikin bakin ciki ya kai wanda kake cikin kunci ya wajaba a kanka yana da kyau ka kyautata zato game da ubangijinka ko da kuwa kaga tsawon lokacin da aka ɗeba kana cikin wannan damuwar to ko da kaga lokacin yayi tsawo kar ka ɗauka cewa Allah ya manta da kai ne karka ɗauka cewa Allah ya fita sha'arinka ne karka ɗauka cewa Allah ya share ka ne ba haka bane ka kyautata mu Allah zato duk abin da kaga Allah ya kaddara maka ya faru to ka ji a ranka cewa akwai wani alkhairi da yake tafe da shi akwai wani alkhairi da zai zo bayan wannan abu akwai alkhairai da yawa waɗanda su ba a samun su sai bayan an haɗu da musiba sai bayan an haɗu da musiba akwai alkhairai da yawa waɗanda su bawa na samun su ne bayan musibu sun sha kan shi ya rasa yayi zai da su idan yayi haƙuri to sai Allah subhanahu wata'ala ya musanya masa da abubuwan da suke mafiya alkhairi a gare shi malama take cewa ka tsaya kai tunani mana ka gani lamma faqada yaqubu alaihi salam ibnahu binyamin lokacin da annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya rasa ɗansa binyamin sanda ɗansa ya ɓata lokacin da aka rasa ɗan ya ɓata ba da yusuf alaihi salam bayan an rasa annabi yusuf bayan 'yan uwansa sun haɗa kai sun jefa shi a cikin rijiya sun dawo sun ce masa ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib tun da suka suka ce masa ya baba ai mun bar yusuf ya kula mana da kayanmu mu mun je muna tsere muna kaza muna kaza kafin mu dawo kawai muka samu kura ta cinye shi suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin koda kuwa gaskiya muke ba za ka yadda ba to ballantana kuma ƙarya ne ma saboda haka suka ce ai kura ta cinye shi amma abin da ya ce musu shine fasaburun jamil ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra ya ce daga jin wannan labarin na san cewa ku ne kawai kuka tsara ma kanku haka rayukanku ne kawai suka tsara muku ku zo ku faɗa min haka amma fa sabrun jamil zan yi haƙuri haƙuri mai kyau wallahu almusta'anu alama ta sifu Allah nake neman agajinsa da taimakonsa akan wannan abin da kuka aikata da haka lokacin da aka zo aka ce ɗansa binyamin ma shi ma aka zo aka ce masa inna bana ya abana inna banaka saraka wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin san da aka zo aka ce masa danka fa yayi sata kuma an rike shi ya zama yanzu ba Yusuf ba Binyamin abin da yace shine fa sabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim yace zan yi hakuri hakuri mai kyau na san cewa ina da yakinin Allah zai dawo mun da su duka Allah zai dawo mun da su duka da haka da suka zo Yusuf ya jima da bata shekaru bila adadin saboda tsabar ragen kuka har ya makance baya gani saboda zunzurutun bakin cikin batan ɗansa Yusuf kaga wannan yadda Allah ya jarraba annabi Yaqub kenan jarrabawa ce ga kuma sauran ɗan ƙaramin shi ma kuma yanzu an rasa shi to da haka da suka zo suka ce masa gashi nan ɗanka Binyamin shi ma an rike shi abinda zai ce musu shine ya bani yazhabu fatahassasu min yusufa wa akhi yace ya ku ƴaƴana ku fita ku shiga cikin gari fatahassasu min yusufa wa akhi ku je ku nemo yusuf da ɗan uwansa bai san cewa yusuf ɗin shine ya rike kaninsa binyamin ba da ka ce musu ku je ku nemo yusuf da ɗan uwansa muhalli shahid anan shine ta ce bada abil mafqudi munzu zamanin ba'id saboda annabi yaqub yana da kyakkyawan zato game da Allah sai ya fara da ɗan da aka rasa shi na tsawon lokaci zamani mai tsawo shine annabi yusuf bai ce ku je ku nemo binyamin ba sai ce ku je ku nemo yusuf da ɗan uwansa ma'ana abin da yake ji a ransa shine har yanzu dai har yanzu muddin ɗansa Yusuf nan bai mutu ba to Allah zai dawo da shi Allah zai dawo da shi wa amara abna'ahu Allah yaqta'u rija'ahum wa Allah yaqta'u raja'ahum wa amlahum billah ya umarci ƴaƴansa yace kar su yanke tsammanin su kar su yanke kwaɗayin su da fatan su game da Allah sai ce idhabu fatahassasu min yusufa wa akhi yace wala tai'asu min rauhillah kar ku ɗebe tsammani game da rahmar Allah kar ku ɗebe tsammani game da tausayin Allah cikin jin kai da tausayin Allah ba abun mamaki bane a samu Yusuf din kuma a samu dan uwansa ta haka ku je gari ku nemo su idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi fa'ajjala Allah lahu al-farah fa'ajjala Allah lahu al-faraj Allah sai ya gaggauta kawo masa mafita ya warware masa kuncin da yake ciki wa jama'ahu bi waladaihi ya haɗa shi da ‘ya'yansa duka biyu sai ga yusuf ya dawo ga binyamin ya dawo saboda saboda kyautata zato ma Allah kyautata zato ma ubangiji subhanahu wata'ala kun ala yaqinin annallaha sayajlu huznaka wa yakshifu ghammak wa yafriju hammak ka zama akan kyakkyawan yaƙini cewa Allah subhanahu wata'ala zai warware maka damuwarka ya yaye maka bakin cikinka Allah subhanahu wata'ala zai tafiyar maka da kuncin da kake ciki ka zama kana da kyakkyawan yaƙini game da Allah wa yu'tika su'lak sannan ka zama kana da yaƙinin cewa Allah in ka roƙe shi zai baka abinda ake so lokacin da kake addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna masu yaƙini cewa Allah zai amsa kar ka zo kana addu'a kana tunanin to Allah zai karba ko ba zai karba ba Allah zai amsa ko ba zai amsa ba wane ne wane ne to wannan ka bata ma kanka lokaci wannan ka bata lokacinka amma lokacin da ka zo kana addu'a ka ji a ranka cewa tabbas kana da yaƙini ɗari bisa ɗari cewa Allah zai karɓa maka ba a doubting game da sha'anin Allah so ake ka samu full assurance cewa tabbas Allah sami'un ne qaribun mujibun dan shine yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum shine yace ubangijinku ya ce ku kira ni ku roƙe ni ni kuma nayi alƙawarin zan amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib haka lokacin da kake addu'a ka sani fa cewa ubangijin da kake kiran shi nan ba maruwaci bane ba kurma bane ina jinka nawa ne ni'imomin da baka roƙe shi ba ma ya baka nawa ne damuwoyin da baka roƙe shi bai tare maka su ballantana wanda ka roƙa ashe lokacin da kake ce Allah ba ni ka bai baka ba ka sa yaqini cewa akwai jinkirin alkhairi akwai jinkirin alkhairi haka lokacin da mutum yake addu'a ana so ya zama yana da yaqini tabbas cewa Allah zai amsa masa domin shi ubangiji in kana cikin damuwa abinda Allah yake so shine tun farkon damuwar ba sai ka buga ka buga ka ga ta kitira ba ka rasa ya za ka yi sai ka dawo wajen Allah a'a tun farkon damuwar ka nuna ma Allah cewa ba wanda ya iya sai shi ka nuna ma Allah cewa duk wani mai wayo da wani mai karfi da wani mai dabara duk ta banza ce waye mai wayo waye mai karfi shine la haula wala quwwata illa billah ba dabara ba tsimi ba wayo ba karfi sai komawa wajen Allah tun farko da haka Allah maɗaukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ta'ala Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma sha'a Allah ta'ala yake cewa a wannan hadithul qudsi yace ni ina nan yanda bawa na yake zato na da aka yi mun duk zaton da ya ga dama me wannan hadithin yake nufi shine shi Allah yakan mu'amalanci bawa ne gwargwadon yadda bawan nan ya zaci ubangijinsa Daka in ka yi ma Allah zaton alkhairi to sai kai ta ganin alkhairi in ka yi ma Allah zaton shari to sai kai ta ganin ukubobi saboda haka duk sanda kake ga ka ga ubangijinka kana roƙon ubangijinka kana kiran ubangijinka ka yi iya bakin ƙoƙarinka ya zama kana da kyakkyawan zato game da Allah Daka ko addu'a ce za ka yi ya zama kana addu'a ne bisa kyakkyawan yaƙini ne da haka annabi ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yakinin cewa Allah zai amsa muku sai ce wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilillahi ku sani Allah baya karban addu'a daga zuciyar da take rabkananniya zuciyar da take shirmammiyar zuciya mutum na addu'a amma hankalinsa ma ta kilna wani waje can to wannan ba irin addu'ar da Allah yake amsa ba قال الشوكاني رحمه الله إمام الشوكاني الله يمس رحمه yake cewa fihi targhibun min Allah azza wa jalla li ibadihi bi tahsini dhununihim wannan hadithin ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu falyadhunna bi ma sha'a yace a cikin wannan hadithin akwai kwadaitarwa game da daga ubangiji game da bayinsa akwai kwadaitarwa da Allah yake ma bayinsa cewa su dinga kyautata masa zato wa annahu yu'amiluhum bi husniha kuma in sun kyautata masa zato to shi ko Allah zai mu'amalance su da kyakkyawan zaton da suka masa faman zanna bihi khairan afada alaihi jazila khairatihi duk wanda yayi ma Allah kyakkyawan zato to Allah zai kwaranyo masa bututun alkhairansa Allah zai buɗe masa wato Allah zai buɗe masa indararo na alkhairansa su yi ta zubowa su yi ta zubowa su yi ta zubowa wa asbala alaihi jami'a tafaddalatihi sannan Allah maɗaukakin sarki zai kwaranyo masa duk wani falalansa Allah zai bashi domin shi Allah subhanahu wata'ala ana so ka kyautata masa zato babu wata bukata da kake da ita wacce tafi karfin Allah babu ita babu ita waya ce ga wani nan yana da wata bukata wacce Allah bayi da ita babu ita babu wannan bukatar wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithul qudsi Allah ya ce ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin minhum mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila al-bahr Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa ya ku bayina inda na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku a ce tun daga annabi Adam har zuwa kan jaririn ƙarshe da za a haifa tun daga aljanin farko har zuwa na ƙarshe Allah ya ce ku haɗu a wata farfajiya guda ɗaya kowa ya ɗaga hannu ya ce Allah ba ni Allah ba ni Allah ba ni kowa ya gama lissafo matsalolinsa kamanta a tuna maka kamanta a tuna maka a gama ƙure iya tunaninka Allah ya ce in ɗauka in baku Allah ya ce ba abin da zai ragu a cikin abin da nake da shi sai kamar abin da in an sa allura a cikin teku an cire in wannan alluran ya rage wani abu a cikin teku to shine abin da zai ragu a cikin abin da nake da shi kaga shi Allah ba talaka bane ba kuma marowaci bane hana ka dai ta yewa alkhairai ne ya jinkirta maka saka dai a cikin damuwa ta yewa alkhairai ne ya jinkirta maka wa man lam yakun fi dhannihi hakaza duk wanda ya zama game da ubangijinsa ba irin zaton da yake ma Allah ba kenan lam yakun Allah ta'ala lahu hakaza to shi ma Allah ba zai zama masa haka ba wa hadha huwa ma'ana kaunihi subhanahu inda dhanni 'abdihi wannan shine ma'anar cewa da Allah yayi ina nan inda bawa na yake zatona fa 'ala al-'abdi an yakuna hasana dhanni bi rabbih fi jami'i halatihi yana da kyau wato ya dace game da bawa ya zama yana da kyakkyawan zato a koyaushe game da ubangijinsa a dukkan yanayin da yake ciki wa yasta'ina 'ala tahsili dhalika bi istihdari ما ورد من الأدلة الدالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى yayi ƙoƙari wato abin da zai taimake shi ya taimaki ya nema taimako akan haka ta yadda zai duk sanda ya shiga damuwa to ya dinga tuno nassoshin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke bayani akan faɗin rahamar Allah wannan tsari ne na Allah ya tsara mutane su rayu a yi ta shiga jarabawa babu wani wanda Allah ya tsara masa wai zai zo duniyan nan wai ya rayu Allah bai jaraba shi ba babu shi babu shi domin mafiya matsayi a wajen Allah su ne annabawa in ka duba annabawan Allah kaf ka duba alkur'ani za ga duk wani annabin da Allah yake ba da kissan shi a kur'ani yana da wahala ka samu annabin da Allah bai jaraba shi ba yana da wahala shi yasa manzon Allah ma cewa ya ashaddun nasi ibtila'an al-anbiya was-salihun thumma al-amsal fal-amsal shi Allah waɗanda yafi jaraba su sune annabawa sai kuma salihai sai masu kokarin kwatantawa in dai kai ka ji cewa kai mutumin kirki ne ba mutumin banza bane kai kai ka san cewa kai ba shedani bane ba mutumin banza bane kai kana jin kai musulmi ne kana kuma neman kusanci zuwa ga Allah to wallahi ka sa ma ranka cewa za ka yi ta gamuwa da jarabawa za ka yi ta haɗuwa da jarabawa mu duba mu ga Allah tambayan mu yake yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum Allah ya ce wai tsammani kuke yi kawai don kun yi sallah kun yi azumi kawai shikenan sai a busa kahu ko ku shiga aljanna abin da ya faru da waɗanda suka gabace ku bai faru da ku ba abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba me ya faru da su ya Allah me ya same su ya ce masathumul ba'sa'u wad-darra da talauci da cututtuka sun shafe su sun wahala sun gamu da talauci sun gamu da cututtuka Allah ya ce wa zulzilu an girgiza su kai Allah ya ce hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har san da ya zama ba ma sauran gama garin mutane ba a'a annabin cikin al'ummar shi da kansa da waɗanda suka yi imani suna ce wai mata nasrullah wai yaushe ne Allah zai kawo taimakon da ya ce da ya kawo ne yaushe ne kan Allah zai kawo agajin in ya zama an shiga jarabawan da har annabi yana yana tambaya wai yaushe ne taimakon Allah zai zo ne kan to ina ga kuma sauran mutane in har ya zama annabin da ake mar wahayin shi ya wahala amma yana tambaya yana cewa annabi yana ce mata nasrullah yaushe Allah zai kawo agaji yaushe Allah zai kawo taimako to kaga karka suranta a idonka yaya jarabawan take wace irin wahala aka sha Allah ya yi Allah sai ce musu ala inna nasrullahi qarib Allah ce ku ƙara haƙuri taimakon Allah na nan yana dab da zuwa me ake ma'annab me ake ma'annabawa da sahabban su galibi shine a daure na daurewa a kashe na kashewa a yanka na yankawa a kori wanda za a kora daga gari a ci mutuncin su a wulakanta su galibi abin da yake faruwa kenan irin abin da ya faru da annabi da sahabbai a makka da haka ma Allah, Allah ta'ala yake faɗi a wani wajen yake cewa a hasiban nasu an yutraku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanu Allah ya ce wai mutane kawai tsammani suke kawai a bar su a kyale su kawai su gaba da tafiya haka an ya ƙulu amanna dan kawai sun ce mun yi imani kawai sai Allah ya rabu da su wa hum la yuftanu ba za a jaraba su ba ha Allah ya ce ba shine tsari na ba walaqad fatanna alladhina min qablihim waɗanda su gabace su ma mun jaraba su me amfanin jarabawa Allah ya ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin don Allah ya bayyanar da suwaye masu imanin gaskiya suwaye masu imanin ƙarya waye in Allah ya jaraba shi zai haƙura ya fawwala lamarin sai mika al'amarin zuwa ga Allah waye kuma zai akasin haka fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin da haka Allah yayi alƙawari tun mutumin da ya zama mai imani to zai jaraba shi zai jaraba shi am hasibtum an tadkhulul janna am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah ce kuna tsammanin za a bar ku haka ne haka kawai a kyale ku bayan Allah bai bayyana waɗanda suke jihadin gaskiya da masu haƙuri a cikin ku ba ai dole sai an jarabawa ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله قال يدعى قريش كتوا والله الذي لا إله غيره yace na rantse da Allah da ba wani abin bauta da gaskiya sai shi bisa cancanta ma u'tiya abdun mu'minun shay'an khairan min husni dhanni billah ba wani bawa mumini da aka taba bashi wani abu mai alkhairi sama da kyakkyawan zato game da ubangijinsa ba abu na alkhairi da za a ba mumini sama da kyautata ma Allah zato cewa duk jarabawa wanda ya shiga akwai wani alkhairi a bayan wannan jarabawa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu na rantse da Allah da ba wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi la yuhsinu abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allahu dhannahu babu wani bawa da zai kyautata mu Allah zato to sai Allah ya bashi wannan abin da ya zato game da ubangiji zalika bi anna alkhayra kulluhu bi yadihi fi yadihi hakan na faruwa ne saboda duk wani alkhairi gaba daya na hannun Allah ne bi yadika alkhair duk wani alkhairi na hannun Allah wa inni la arju Allah hatta ka annama ara bi jamili dhanni ma Allah sani'u wani malami yake cewa ni ina kyautata ma Allah zato har ya zama ma kamar ina ganin zunzurutun kyakkyawan zaton da nake da shi game da ubangiji kai ka ce ma ina kallon abin da Allah zai aikata saboda yanda nake kyautata ma Allah zato ba ni ganin Allah amma shi yana ganin ya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar amma duk da haka wa huwa al-latiful khabir Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne mai masani ne mai ilimi ne ba mu ganin shi amma shi yana ganin mu ba mu ganin shi yana ganin mu ba mu san me yake yi ba amma mu ya san mu me muke yi saboda haka mu kyautata masa zato fik ayyuhal mahzunu bi qudratillah bi qudrati rabbik ya kai wanda kake cikin damuwa ka zama kana da wato kwanciyar hankali da nutsuwa game da kaddaran ubangijinka ka zama kana da sika gamsuwa da yalda game da abin da Allah ya kaddara maka fik bi si'ati rahmatihi ka zama ka gamsu ka nutsu ka gamsu ka yadda da fadin rahamar Allah fik bi ata'ihi bi ata'ihi ya zama ka yarda ka gamsu kana da kyakkyawan yaƙini game da kyautan da Allah yake da shi kan min shaqiyin as'adahu nawa ne aka samu taɓaɓɓe marar rabo wanda Allah maɗaukakin sarki ya dawo da shi ya canza shi daga shaƙi ya koma sa'id nawa ne aka samu haka wanda yake talaka mara shi amma Allah ya bashi nawa aka samu haka wa kan min hazinin afrahahu nawa ne wanda ke cikin bakin ciki amma Allah ya sa shi farin ciki ya faranta masa rai kan min dallin hadahu nawa ne aka samu batacce daga kan shiriya Allah ya shiryar da shi kan min faqirin aghna nawa ne aka samu talaka Allah madaukakin sarki ya wadata shi a can da tace kan bi shaqiyin as'adahu mana nawa ne aka samu cikin shaqiyai faminhum shaqiyyun wa sa'id shaqiyyi tababbe dan wuta kenan sa'id dan aljanna kenan to nawa ne aka samu wanda da an rubuta sunan shi cikin yan wuta amma Allah ya mai da shi cikin yan aljanna nawa aka samu haka da ka shi Allah yana da wa'adu yana da wa'id wa'ad shine kyakkyawan alƙawari to Allah bai canza wannan Allah ya rubuta kai dan aljanna ne bai canzawa Allah ya rubuta za ka yi kuɗi za ka samu miliyan kaza za ka samu kaza baya canzawa amma yana canza wa'id in an rubuta mutum dan wuta ne ana canzawa a mai da shi aljanna yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit in Allah ya rubuta cewa wani zai yi hatsari zai yi kaza to Allah yakan ko dai ya goge gaba ɗaya ko ya sassauta masa amma in Allah ya kyakkyawan alƙawari baya canzawa kan min maridin shafahu nawa ne mara lafiyan da Allah ya bashi lafiya kan min maharumin min adh-dhulliyati saninan farzaqahu nawa ne aka sama wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa zuriya ba yaya saninan ya zama mai shekaru shekaru sun ja ga annabi Ibrahim cikin jarabawan da Allah ya masa shekara kusan 80 bada ga annabi Zakariya nan amma gashi Allah ya basu har annabi Ibrahim yana addu'a yana ce alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a na gode ma Allah da ya bani kyautan da duk da na girma ya bani ishaq ya bani isma'il lallai ubangiji na mai jin addu'a ne ga annabi zakariya ya tsufa amma ya tsaya gaban ubangiji idnada rabbahu nida'an khafiya yace rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya yace ya ubangiji kashina yayi rauni gashin kaina yayi furfura amma duk da haka ya Allah ban zama shaqiyi ba game da roƙonka wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa habli min ladunka waliya yace ina tsoron magadana da za su zo a bayana gashi ma matata bakarariya ce ba ta haihuwa juya ce ya Allah ina roƙonka ka bani magaji daga wajenka ka bani majibinci magaji daga wajenka yarithuni wa yarithu min ali yaqub wanda zai gaji aiki na ya gaji aikin gidan annabi yaqub aikin wa'azi da annabta yace waj'alhu rabbi radiya Allah in ka tashi bani da ka bani wanda ka yarda da shi duk da tsufansa sai gashi Allah ya masa albishir yace ya zakariya إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Allah yana ce masa ya zakariya albishirinka za ka samu ɗa sunansa ya haya shi ne mutum na farko da ya zama mai suna ya haya ba a taɓa samun wani ba kafin shi ya ce ya Allah an na ya kunu li waladu ya ta ya zan samu ɗa wato ba wai yana inkari ba ne a'a mamaki yake ta'ajjubi ne an na ya kunu li waladu وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا gashi na girma ga matata bakarariya ce ta yaya Allah ya ce masa kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin haka ubangijinka yace wannan abu ne mai sauki a wajena ka manta kai ma wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a bayan kai ma ai lokacin da na halicce ka ai kai ba komai bane na halicce ka to abu ne mai sauki da haka a kan min mazlumin nasarahu nawa ne aka samu wanda aka zalunce shi amma Allah ya kwato masa haƙƙinsa lan yaghliba usrun yusraini har abada ba za a taɓa samun kunci guda ɗaya ya ci galaba akan sauƙi guda biyu ba Allah kuma cewa ya fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah ya ce lallai tare da kuncin nan akwai sauƙi lallai tare da kuncin nan akwai sauƙi abin nufi malamai suka ce a nan shine duk kuncin da ka shiga to Allah yana kawo maka sauki guda biyu sauki guda biyu to kaga ko sauki guda biyu za su fi wato sun fi za a fi tunanin su rinjayi kunci guda daya kuncin ɗaya ne sai a kawo maka sauki biyu sai a taru da sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi famata famata sahaba qalbuka hadha dhanna billah duk sanda zuciyarka wato duk sanda zuciyanka famata sahaba qalbaka hadha dhannu billah duk sanda wannan kyakkyawan zaton game da ubangijinka ya abokanci zuciyarka ya zama yana tare da zuciyarka ataka alkhairu min haythu la tadri alkhairi zai ta zuwa maka ta inda baka yi tsammani ba wa kashafa Allahu hammak Allah zai yaye maka damuwarka yace raditu bima qasama Allah li wa fawwadtu amri ila khaliqi na yarda da abin da Allah ya kasa ya bani na kuma mika lamura na gaba ɗaya zuwa ga mahalicci na faqad ahsana Allah fi ma mada ai in baka manta ba Allah ya kyautata maka cikin abin da ya gabata rayuwarka abin da ya gabata Allah ya kyautata maka bai yi ka gurgu ba bai yi ka kuturu ba bai yi ka makawo ba bai yi ka kurma ba wataƙil wa'annan ni'imomin da kake roƙa Allah ya baka inda ka samu tawaya a wa'annan gabobin halitta da ko an baka ba za su ma amfani ba wa yuhsinu in sha'a fi ma baqi in ya ga dama kuma zai kyautata maka cikin abin da ya saura saboda ka mika wuya ka sallama mu Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki samu dace za mu tsaya a nan wajen insha Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kusakurai kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana damuwoyi da bakin ciki da damuwoyi da bakin ciki da damuwa da muke ciki muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya yi mana Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana mafita dukkan abin da yake alkhairi ne a rayuwar mu Allah ka tabbatar mana abin da yake sharri ne Allah ka musanya mana da wanda ya fi shi alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya cikin iyaye da malamai da 'yan uwa da 'ya'ya da zuriya muna roƙon Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare su mu kuma da muke da sauran lokaci muke raye a yanzu wa mu sani ba an jima ko gobe ko yaushe muna roƙon ka Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وابتغى جدوانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته